الوجود قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الكاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نزلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم سق الجنان وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغسال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Albishirin mu duka da zuwan wannan wata mai alfarma ga al'ummar musulmi waɗanda sama tana zuwa kusa da ƙasa, ƙasa tana samun ɗaukaka ta kusanci sama inda mala'iku suna rubuta alheri alheri ga wannan al'umma ko sharri ana takai ana takaita alheri ana yawaita shi shaifanu duka ana kayyade su a tattaure su kofofin aljanna a buɗe suke kofofin wuta dukan su a kulle suke lokutan ijaba ga sunan sun yawaita kuma Allah Ubangiji ya yi alkawari yana karɓar addu'o'i a cikin wannan wata a kowane lokaci. Wayannan abubuwa duka alfishiri mu da su mu ya saura wato ɗan kwana biyu uku ne za mu shiga cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ba mu kyakkyawar niyya niyyar yin azumin Ramadana wata musulmi. ‘Yan uwa musulmi a cikin darussan da suka wuce mun karanta iskar shi wato na lukman malamai sun sabani akan shi lukman annabi ne ko ko ba annabi ba wato lamari wato da kauli wanda yana da kalbi kuma tabbatacce shi lukman ya tsari ne shi bayan Allah waliyai amma shi ba annabi ba ne sai dai Allah ba shi ilimi ya ba shi hikma ya ba shi abubuwa fiye da an ɗayan da ake zato ya yi wa ɗansa wasiya wato wasiki ko kuma ya mishi wa'azi wannan wa'azi kowa ya yi aiki da shi insha Allah zai shiga aljanna ya hana wato ya koya masa cewa ya ya sauka ya sauka ya lamarin shi wato ya sauka kansa ya yi tawali'u kada ya yi girman kai kada ya nemi shura kada ya nemi fifiko ya kyautata halayensa da ɗabi'unsa da dukkan ƴan uwansa ko kuma dukkan jama'a dukkan musulmi kuma wato ayoyin sun nuna ne ba abin da ya fi girman kai wato shari duk wayannan mutumin nan ya hana kansa ga aikata su kowane musulmi kuwa ana neman da bai kwatanta kansa da irin waɗannan ɗabi'u na ƙwarai Ubangiji maɗaukacin sarki ya ya ce, Alam tara wannan wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi Ya ku mutane shin ba ku gani ne Allah Ubangiji ya koye muku duk abin da ta tafi a sammai duk hidiman ka sai dan adam ake yi. Wa ma fi duk abin da ya kasance a ƙasa dukka saboda kai ne Allah halicce shi. Kuma wannan baka samu ba sai saboda ubangiji madaukakin sarki ya naɗa ka wato khalifa a ƙasa wato khalifa wakili kenan a ƙasa amma idan an ce an naɗa khalifa to akwai wanda ya naɗa shi wanda ya naɗa shi din nan zai naɗa shi a bisa wasu dokoki bisa wasu ƙa'idoji kamar yadda dai a nan duniya muke to misali gashi nan duk wanda ya samu wani matsayi a siyasa ya samu kujera daga shugaban kasa da zo kasa zuwa duk waɗanda suka shiga siyasa sun samu nasara har dai a zo dai angoni a zo dai a wato local government da state har a zo federation duk dai ta duba ai wakiltar wasu ne ake yi shugaban kasa jama'a ne suke zaɓinsa ya zama halifar da kwai ƙa'idodin da aka ajiye. To, haka nan majalisa na wato tsare-tsare na dokoki shi ma haka. Haka nan kuma ƙananan majalisu na suke-suke kuma haka. Majalisar dattawa da ciwo kuma haka dukan su haka haka. Wato duk wanda aka ce executive ne yana mai zartar da wata doka wanda wani ne ya tsara. abin nufi a nan ina so in kwatanta Allah Ubangiji ya ajiye mu a duniyar nan mu ‘yan adam bai ajiye mu ne saboda wato mu zama zaman kanmu bane a'a ya ajiye mu ne akan mu kula da dokokin da aza mana da ka'idojin da aza mana na rayuwa waɗanda an saukar da su a cikin alƙur'ani mai girma ya aiko da annabawansa da manzanninsa har da shikamakin su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo mana da alqur'ani ma'ana dai dan adam a nan duniya yana zartar da wasu ka'idoji da dokoki da Allah ya ajiye wayannan ka'idoji da dokokin da Allah ya ajiye ana kiran ana sa ana kiran su shari'a kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ya nuna mana yadda za mu gudanar da shi na umarnin Allah ana ce masa sunna wannan sunna ta tsurtu suka a cikin littattafan hadisai wayanda malamai na sunna na kwarai ko wai so su sun rubuta su cikin sanadi cikin hankali cikin kuma tumanina cikin lumana har suka shiga hannayenmu haka qur'ani aka rubuta shi abin da nake so jawo hankulan jama'ar musulmi duk mutumin da yake na yi imani da alkur'ani na yi imani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kar ya ɗauki kan cewa an rubuta waɗannan abubuwa shi baya nan saboda haka ba za ku kama shi ba a'a waɗannan abubuwa na addinin musulunci sun shiga hannayen mu musulmi duk gaba ɗaya wato a farce muke malaman da suke koya mana ma a farce suke babu wani wanda ya karfi karatu cikin bacci qur'ani an koya mana tun daga bismillahir rahmanir rahim a'udhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim izo daga fatiha har zuwa nan duk an karfa daga malamai kai ka karfa gun malaminka ko biyu duk a barshe kuke malamin ka ya karfi karatun nan gun malamin shi shi ma a barshe shi har a je can waɗannan makaranta makaranta na alƙur'ani makarantar alƙur'ani limamai guda bakwai ko kuma uku na bayan su ko kuma hudu na bayan waɗannan duka kowanne ya karbi karatun nan na alƙur'ani daga malamin shi a farke shi malamin kuma can babban ya karɓa shi ma daga malamansa a farke suke har an kai ga tabi'ai har an kai ga sahabai kowa ya karbi karatu a wato daga malamin shi yana ji wato a farke shi haka sahabai sun karɓa abun annabi a farke suke to idan mutum yake wannan alqur'ani Allah ya koya mini daga ni zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duka mafarke muke kamar mun karɓa ne a hannun annabi babu wani kokon da haka nan sunna na hadisi sunnar hadisi ma haka yake kana karanta ta daga wajen malamanka malamanka daga wajen malamansu haka kai ga annabi idan mutum ma aka zo aka yi kokon ta kan sunan da mafi a ce a ce a hadisin nan alabu da shi tun da ba wani mutum guda ba mu samu a cikin wannan sansana ba to ba mu sani ba shi mutumin da ba za mu ba da miji mutum mutumin gaskiya ne ko ko ba shi da gaskiya sai a farwa Allah wannan sai a ce ba za a yi amfani da shi ba haka hadisan nan duka an karɓo su bisa wato tsari bisa ƙa'ida cewa duk abin da aka faɗa tun nan annabi ya faɗa in kuma akwai wani shakka ko wani lamari a ciki malaman suna bayyana shi wannan hadisi ingantacce ne wannan hadisi yana kusa da ingantacce mu ce hadisin hasan wani kuma ce wannan hadisi ya kawo makbuli ne wannan hadisi ba yake ne amma ana aiki da shi ana yin aiki da shi a cikin wato fata ai ai abin da ya farala na abin nan na ayyuka ko har a zo ba yake har a zo wato munkari har a zo a cikin shafi a zo a ce a'a wannan wannan ya ruwaito shi mai gaskiya ne amma masu gaskiya abokansa sun saba ni ta ce shafi ne in kuma akwai wani aiki na sai munkari ne haka dai an tace waɗannan hadisai har suka zo suka tafi to saboda haka musulunci ba wani abu a cikin wanda ba hujja ba wani abu da ake yi ba hujja duk abin da ake yana da hujjarsa yana da da dalili to saboda haka in kuwa musulmi duk ayyukan farala da suke zuwa game da wata ramadana sai mu yi niyya sosai niyya ta kwarai mu yi aikata shi kamar yadda dai aka gaya mana a cikin wato littattafan cikin alkur'ani ne ko kuma cikin littattafan sunna Allah ya sa mu dace to ubangiji yana ce ma waɗannan mutane wato yana gaya mutane duk gaba ɗaya alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi gani ba Allah ubangiji ya koyi muku ni'imomin sa da alheransa na daga sama har zuwa kasa wato na tambayi da kasashe duk gaba daya ya kore muku su wa asbaga alaikum ni'amam kuma ya rufe ku wato ya kore muku ya sauwaƙe muku ya yi muku ya rufe ku duka da ni'imominsa a bayyane ko kuma a koye saboda haka ya kamata ku goge mishi
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة wato ya rufe ku da nimomin da a bayyane ko kuma a koye kamar yadda da kun gani halittar dan adam gashi nan Allah ya ce shi ya ba shi zaba waɗanda zai amfani da su a zahira ya ba su ya ba shi wasu gaɓoɓi na ma'ana wato na koye waɗanda su kuma suna taimaka mishi yadda zai gudanar da rayuwarsa cikin kwanciyar hankali da kuma cikin jin daɗi ga hankali ga rai ga zuciya ga dai sauran abubuwa haka nan kuma ga hannaye kafafu idanu kunnuwa da da hanci da sai da harshe da sauransu saboda haka ya kamata mutum ya gode wa Allah wanda ya bashi waɗannan hikimomi na zahiri da na batini ومن الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير kai ka samu daga cikin mutane wasu da suke jayayya suna jayayya cikin wato lamarin Allah za ka samu wani shi ba shi da ilimi ba shi da sani amma yana da karfin jayayya da rashin kunya da rashin ladabi ubangiji yana da ka samu cikin mutane waɗanda za su yi maka jayayya cikin lamarin Allah bai zai da ilimi ba tare da wani ilimi sahihi wanda ya zo daga Allah ba wala hudan ba shiriya wanda ta zo da cikin Qur'ani ba wala kitabi munir ba kuma suna sauka wayannan ababayan jayayya da wani littafi mai haske mai haskakawa kamar Qur'ani ba idan ka samu irin waɗannan to kada ka damu da su kar ka tsaya a matsayar su ko kuma matsayin su ka wuce su وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا idan ce musu ittabi'u ma anzalallah ku bi abin da Allah ubangiji ya saukar cikin Qur'ani cikin Al-Qur'ani wato duk abin da Allah ya saukar muku cikin Al-Qur'ani ko ya saukar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin Qur'ani ku bi shi qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana a sai su ce mu ba za mu bi abin da annabi ya zo da shi ba za mu bi abin da muka tarar iyayenmu da kakanninmu suke yi shine a wurinmu shine gaskiya
أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير duk da abin da suka faɗa shin ko da shaitan ne yana kiran shaitan yana kiran bai zuwa shiga azaba na na wato azaba na wutan sa'ir wato misali ko da iyayen su din nan shaitan ya fito su daga tafarkunan Allah su kuma daga tafarkin Allah ya sa su ya sa su da ayyukan su hanyar shaitan wanda zai ya sa su kuta ma za su bi su ne
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور Allah ubangiji ya kamar yadda muka faɗa ya halittar mana wannan sama ya shirya duk abin da yake cikin wannan sama ya kore mana ita na daga taurari da kuma rana da wata da ruwan sama da dai sauransu haka kuma ya kore mana ƙasa yadda za mu zauna a kanta tana tsirar mana da ababai ababai amfani abubuwa masu amfani muna amfa- muna amfani da shi da dai sauransu wato duk wayannan ni'imomi ne su ne na zahiri da na batini da Allah Ubangiji ya ba mu nuzum وإلى الله عاقبة الأمور to dai karshen lamari a wurin Allah yake saboda haka kowanne karshen shi yana hannun Allah in ɗan aljanna ne sai a sa shi aljanna in kuma wancan sai a sa shi inda ya dace da shi a cikin wuta ومن كفر فلا يحزنك كفره wanda ya kafirce a cikin su ya Muhammadu kada kafircin zai sa ka kai bakin ciki a'a Allah yana da bayi da yawa kuma ba wai ya halice su suka san su yi shi bauta ba ne ya halice su su ɗan aljanna ne ya halice su kuma su ɗan wuta ne duk kowace kuma za za a sa- za a koye shi akan aikin da aka halice shi ko kuma yi abin da aka halice shi da- saboda shi waɗanda aka yi halitta zo- saboda wuta to aikin wuta za su yi wanda kuma aka halitta aka halice su saboda aikin wato saboda aljanna suna aikin aljanna ne إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا to gare mu makomar su take wato kowane makomar sa ga Allah take ubangiji yana ce fa nunabbi'uhum wato za mu bayyana musu hakikanin ayyuka munana da suka yi a duniya za mu bayyana musu abin da suka aikata kana mu nuna musu hukuma ko kuma sakamakon waɗannan ayyukan da suka yi munana inna allaha lalle gari Allah ubangiji masaukakin sarki alimun bi zati sudur yana sane da abin da ya kasance cikin sirage ko kuma cikin bukata
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ حفيظ muna musu jinkiri jin kaɗan a nan duniya su zauna su yi ɗanɗana daɗin wannan duniya. Kana daga baya za mu tilasta musu wato su je su shiga cikin azaba mai kauri shi ne azaba su ta sama tare da fushin Allah.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله Abin mamaki in ka tambaye su so ne na kafiran Qurayshawa walai ta kan man khalaqa samawati wal ardi in kace musu wa ya halici sammai guda bakwai din nan wal ardi ga kuma bakwai ah, wato kasashe bakwai kasa bisa kasa har bakwai din nan wa halice su la yaquluna Allah suna cewa wallahi Allah ne ya halice su قل الحمد لله Mace alhamdulillah tunda tunda hujja ta bayyana akan kulliyarta cewa waɗannan duk halittar Allah ne بل أكثرهم لا يعلمون sai dai yawancinsu ba sa aiki da abin da suka sani shi ne ma'ana dai la ya'lamu ba wai ba su sani ba ai gashi sun nuna sun san Allah ne halice su amma ba su yarda da abin da suka sani din ma ba su yarda da shi ba ba zai su yi aiki da shi لله ما في السماوات والأرض lillahi ma fi samawati wal ard duk abin da ya kasance a cikin sama ko ya kasance a ƙasa daga cikin halitta wato daga halittu to dukan su hakika halitta ne na Allah mallaka ne na Allah bayi ne na Allah duk da baki ɗayan su ko a sama ko a ƙasa su
إن الله هو الغني الحميد lalle Allah Ubangiji Ubangiji madaukakin sarki mahalicin waɗannan abubuwa mamallakin waɗannan abubuwa wanda kuma ya bautar da waɗannan abubuwa duka mawadaci ne ba ya bukatar yabo ko ibada daga gare su alhamid shi ne abun godewa saboda kamalarsa da rahmarsa ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله dangane da abin da kafirai suke cewa ku rabu da Muhammadu ku bar shi Allah yana ce Allah yana aika masa ba wata rana ai abin da Allah zai faɗa din zai kare wannan fitinar da za ta kare kar ku damu da shi ku rabu da kar ku saurare shi ku rabu da shi ubangiji ya ba su amsa cewa walau anna ma fi rabbi min shajaratin kaddara duk abin da yana cikin duniyan nan gabaki ɗaya a ƙasa din nan duk gaba ɗaya itatuwa ciyayi tsirrai duk da baki ɗaya ta tara sun mai da su kuma ta mai da su an kaluma wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhur kuma duk ruwa wanda yake kishe duniya ruwan tekuna da koguna da ƙoramu da rijiyoyi da duk dai abin da ake ce masa ruwa ka tara su wuri guda kuma ka tsara musu irin su sau bakwai duka sun zama tawada itatuwa da abin da aka faɗa duk sun zama wato alƙalma tukun aka fara rubuta kalmomin Allah da wannan wato wayannan kalma duk za su kakkage wayannan kuma duk za su tsare amma kalmomin Allah ba su tsare ba kalmomin Allah kuwa nan abin nufi abin da Ubangiji ya kwatanta da shi zatinsa sifofinsa sunayensa ayyukansa sannan kuma ayoyinsa waɗanda ya ya ya harshe su saboda a kalle su da idanu da mu'jizin da Allah annabawa da manzanninsa da kuma in abin da shafi ilimin shi ilimin Allah ba ya karewa wato ba wai ba ya karewa a wurin Allah bane ba a a wurin mu ilimin Allah ba shi da karewa wajen bayansa amma shi ai ilimin shi ya kewaye da komai da komai kuma yana sane da shi wato ba wai yana sanin wasu abubuwa da wasu ba ya bai sanar bai sanar da su ba kamar wato misali a a a mu'tazilawa a ra'ayinsu ai Allah ya rike duniya to ya rike da yakan duniya amma bai san abin da ke gudana cikin ta ba kamar kai mai gida a gidanka ka san da wannan gidanka ne kuma ga iyalanka da kowa da kowa amma ba za ka san abin da wayannan iyalai suna yi ko kuma wani yana yi a cikin gidan ba ba Allah ko ba haka bane duk abubuwan da yana cikin gidanka ko kuma cikin duniya ko lahira sama kasa tekuna koguna ko ina ko ina da ko ina abubuwan da suke akwai kowane motsi da ba su irin su duk Allah ya san su kuma shi ya kaddara su ya san lokacin su kafin su bayyana.
إن الله عزيز حكيم Lalle Allah Ubangiji mabuwayi ne ba abin da zai rinjaye shi hakimu mai hikima ne mai ilimi ne ya san duk abin da ya halitta kuma ya san inda suke ya san kuma amfanin da aka halice su saboda ita
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة har ma yau da ana jariya da wayannan kafirai suna ce to yanzu a ce Allah ubangiji ya matar da duk halittar nan tun daga Adam har zuwa ƙarshen su duka wayannan sun mutu a nan duniya da mun gani wani bayan saba'in zai mutu wani ɗari ne zai mutu wani sittin zai to wayannan yaushe ne Allah zai yi su bayan ma mun mutu din ai kafin a ce za a zo a tara mai wani hukuma ai za mu huta saboda kafircin su da Allah Ubangiji ya bayyana musu cewa ai halittar ku gabaki ɗayan ku ba wato kalma ɗaya ne ake faɗa kullum halittar ku dukan ku kamar halittar mutum guda ne in za a halitta mutum za a ce masa kun wanzu sai wanzu haka kuma duk halitta za a ce mutu kun sai ku wanzu in kuma ana so matar da suna ce ku mutu sai ku mutu in ana so su tashi da kabar kuma ce mutu ku tashi sai su tashi saboda haka yace ma khalqukum halittarku ba ta ba ta kasance ba wala ba'dukum fitar da ku tada ku da kabura bai kasance ba illa ka nafsi wahida ba ce kamar wato magar da mutum da halitta mutum guda da kuma tada mutum guda inna allaha sami'un basir lalle Allah ubangiji mai duk abin da kuke faɗa haka nan kuma yana gani yana kallon abubuwa yanda kuke
ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ba ku gani ba Allah Ubangiji ya halitti sammai da ƙasa ya halitti wato rana da wata ko kuma yini da dare ba ka gani ne Allah Ubangiji yana gutsura wani abu daga dare ya sa a cikin rana ko kuma daga rana ya sa a cikin dare wanda aka gutsura mishi ya zama gajere wanda aka tsara shi ko ya zama yana da ɗan tsawo haka rayuwar duniya take wani lokaci rana awa goma sha hudu ko kuma awa goma sha biyu ko kuma sha ɗaya haka dare kuma wasu lokuta yana yin haka ana daidaita su daidai a wani wuri cikin duniya ba dukkan duniya ba a kamar daidai a kesa misali wannan kuma a wani lokaci ne a shekara sau ɗaya ne ubangiji yana yin sa ko kuma ce sau biyu ne don duk wata shida wannan aya tana wato tana maimaita kanta ubangiji yana ce shin ba ka gani Allah yana halittar dare ya sa cikin rana ya halitti rana ya sa wani abu a cikin dare sai wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan kuma su zo su daidaita wa sakhara shamsa wal qamar kuma ya kore rana da zo muku da haskenta da tsirinta da na taimaka muku wajen noman ku wajen shukar ku da dai rayuwar ku ma wal qamar wata kuma haka gane da rayuwar ku da kuma tafiye tafiyen ku cikin tekuna ko koguna da dare kullum kowanne ɗaya ko ne ɗaya daga cikin waɗannan wato sauraro guda biyu rana da wata da wata kullum ya gidi ila ajali musamma kowanne su yana gudana yana aikin sannan ba fashi kullum yana yi dai lokacin tashin kiyama lokacin da za a ce musu su tsaya sai su tsaya amma kafin nan rana tana fitowa a tsayin da muka saba tana fita daga gabas to akwai lokacin da zai zo a ce masa ta fita daga yamma wato sai ka fita daga yamma lokacin ne waɗanda aka kira su imani in sun ce za su yi imani Allah ba zai tafi imani su ba. Inna Allah na ta'amaluna lalle Allah ubangiji wa anna Allah bima ta'amaluna khabir Allah na sanye da duk abin da kuke aikatawa wato zahirin shi da bayanin shi duk abin shi ɗaya ne.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل wato abubuwa sun zama haka din ba domin komai saboda Allah ubangiji wanda halitti halitta wanda kuma ya aiko muku da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran annabawa masu sajan mu kuma ya sauka muku da ya sauke muku alqur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗancan al'umma saukar musu da tattabar su kamar taura da da zabura da rijira wato wani abin da ya sa haka nan wato Allah shi ne gaskiya shi ne tabbatacce وأن ما يدعون من دونه duk abin da suke kiran sunansa don iba da don biyan bukata wani daga cikin wani Allah ɗin nan shi ne busasshe hanyar busasshe busasshe wanda yake shi ne a cikin babu wa annan waha ko aliyu kabir lalle sai Allah ubangiji shi ne madaukaki ya fi komai ɗaukaka kuma shi ne kabir shi ne mai girma ya fi kowane irin mai girma girma ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنسمة الله ليريكم من آياته ألم ترى شن بك gani ba kai ya Muhammadu alam tara annal fulka kaga baka gani ba wato jiragen ruwa manya manya sajda tara annal fulka jirage na ruwa manya manya ta jirgin zahiri suna ta gudana suna iyo cikin teku ko cikin kogi bi ni'matillahi saboda su kai dai ta tuya da ni'imomin Allah a samu ni'imar da yayi da kasa kaza a same ta a wancan kasa ni'imar da yayi da wancan kasa kuma a same ta a wancan kasa haka Allah ubangiji yana gudanar da harkokin ni'imomin sa da bayansa wannan Allah ya bore yayi haka din nan liyakum min ajami nuna muku ayoyinsa wato ababen mamaki cikin halittarsa ba abin da zai gagare shi da yake kuna da bukata kai kana afirka kana bukata abin da yana can wato a europe ya kana europe kana bukata abin da yana america ko yana afirka ko asia zuwa karshe to ba ka iya kullum ka je can ka kawo allah ya hore mutane kuma ya saka a zukatansu son wai wata bukata kan wannan bukata su yi kokarin samun din nan su tashi da jijiyar da su rara duniyar da duk su ya ce su tafi har su kawo maka abin da ka ce to kai baka sani ba su ma suna zuwa ba san me yake ya kawo su ba amma dai ya saka musu wani wata bukata ita suna suna kora kai kuma ga shi an kawo abu baka san shi ba maka san shi sai a baka sha'awa sai ka saya kai amfani da shi waɗannan ni'imomi ne da Allah Allah ya muku su saboda haka ku gode masa inna fi zalika da kun cikin waɗannan abubuwa na jiragen ruwa din nan da azami mu'min da suke cikin su da tafiye da da sun gudana inna fi zalika la ayati kulli fasarin shako wa ta akwai aya ayoyi abun mamaki ga duk wani wanda Allah ya arzuta shi da hakuri da kuma ya bashi wato godiya وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين mutanen jahiliya da suke tafiya a cikin gidaje irin na zamanin su idan sun shiga cikin wato ruwa wa idza bashiyahum mawjun idan wani wasu igiyoyin ruwa wato wani tsananin wato kadawar ruwa ta hausu ta rufe su kuma suka ga ani ya fuskance su kan kurali kamar duwatsu ko kuma duwatsun gidajidai ko kuma gajimarai wato da Allah mukhlisina lahu din sai ka gansu suna kyautata imaninsu da Allah suna wato kyautata imaninsu da Allah suna tauhidi suna roƙon Allah ka kubutar da su ka kubutar da mu daga wannan masifa haka kuma yana addu'a idan Allah mukhlisin lahu falamma najahu idan kuma ya tsirar da su daga wannan wahala ko kuma wannan bala'i فمنهم مقتصد أخواني وأن زي أوكي مطلقي وأتو نشكى مطلقك أفكي وأتو مطلقي مطلقي سوى شيء Allah zan gaskiya ne ba gaskiya bane sakani wanda dole ne dai Allah zai kariya ne to misali dai haka sanin muktafid ba wai muktafid din yana da wani dan alheri ba dan Allah ya ce sanin muktafid a cikin karatu Qur'ani ba shi ake nufi ba sanan dai shi mujahid yana ce muktafid Allah ana nufin kafiri ne wasu kuma suka ce a'a ma mai inkari ne amma kauri madaidaici shi ne zai shiga kokonto kokonto cikin kafirci da ɗin ma shi ne abin da ake nufi saminan mukafis wa minan irin وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور hakika ba- babu mai wato babu mai mutunta ayoyinmu mai ƙaryata ayoyin ba zai face mayaudari mai tsanani yaudara da kuma kafiri mai tsananin kafirci su ne ji za su za su mutunta mutunta ayoyi haka wani yana ce يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ya ayyuhan nas ya ku dukan mutane ayoyi irin wannan sun kira irin wannan ba ana nufin musulmi kurun bane a'a ba kuma ana nufin ma'abuta littafi kurun bane a'a ana nufin duk halitta waɗanda sun kasance ɗaya ne da adam gabaki ɗaya Allah yana kiran su yana ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane duk inda kuke kuma ko yaya kuke ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku واخشوا كما كنتم يوما وترانا وتذات ذوبا شكا أو ترانا لا يجري والد عن ولده كبا وكما مهدي بايا يقوم إذا ولي عيفا ولا مولود بابكم ولي أكا عيفا ولي زيما ولي أهل جيشي ولي أبقاء سمع إيه هي مطا وكبقاء وانا لانا يتجرانا كياما وانا لانا ta baya amfanar da ubansa uba baya kare komai da ɗansa to inna wa'da Allah kuma ku sani wa'adin Allah alkawarin Allah tabbatacce ne gaskiya ne wannan ranar da aka gaya muku za ta zo kuma kamar yadda aka gaya muku fala ta gurbanna kumul hayatu dunya kada duniya da daɗin ta su ruɗe ku
ولا يغرنكم بالله الغرور kuma kada ya rude ku shaitan saboda wato da hakurin ubangiji madaukakin sarki da kuma wato jinkirtawa da yake muku wannan kada dai ku gani ana jinkirta muku ana yawai gani mu mai kan gurin ku ce Allah ya zuba mu da muke yi to wannan wato yaudara ne ko kuma sharri ne ko rudewa ne na shaitan kada ku yarda ruɗe ku ya hana ku bin ubangiji ku ku san dai ranar kiyama za ta zo kowa shi ne zai samu kansa Allah zai kiya shi إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mabutan wato gaibi guda biyar ne su ne mafatihul gaibi wayannan mafatih an ce mafatih ba na gaibi ba an ce matsalolin gaibi ba akwai bambanci tsakanin mafatihul gaibi da al-gaibi wato wayannan abubuwa duka farawar su da yadda aka tsakkara su da kuma lokacin da aka ajiye musu nan ba mai sani har abada wato sanin ɗan adam da waɗannan abubuwa da alamu sai in sun fito daga taskar gaibi ɗin da Allah ɗin ya ɗaga in sun fita sun zo alamun kauli a nan ne za a iya sani kamar ke mace lokacin da an kai ta gidan mijinta ba za a iya san za ta haifi ta ko namiji ne ba amma an kinta an shekara da ciki a nan ana iya wato ciyar ta ko tana da yarinya ko tana da ko kuma dai an ga alamu a wannan muna da su za ta haifi ta ko kuma za ta haifi yarinya zuwa da ƙarshe ma'ana dai gaibi ainihin gaibi a nan mabati ko gaibi ana nufin wato taskar wato gaibi wanda ka kuma ka kula bai shiga unsur kudrat ya zo har mutane su gane ba wato wasu sun rude saboda sun ga a nan yanzu a shekarar nan akwai abubuwa da ilimi ya kawo sai ce wato ana samun ruwa ba kwana kaza kaza da wannan an gane shi annabi yake ba za a sani ba amma ga shi an san ya za a yi wannan magana ce na mai tafai tafai da misali a abu ba haka bane abin nufi wayannan abubuwa Allah ya kaddara su ai tun ba a ci duniya ba an gama to abin da Allah ya kaddara shi din nan mutum dan adam ba zai iya sani ba sai ta hanyar mu'jiza ko ta hanyar karama to kuma abin da zai sani din ba wani lokaci hanyar ilimi ya sani amma ba bayan Allah ubangiji ya saukar da shi kamar yadda mun sani kaddarori duk suna wato ummul kitabi daga nan a kawo su lokal mahfuz daga lokal mahfuz a kawo su baitul izza a sama na kasa sannan kuma a dinga sauko kaɗan kaɗan daga cikin su da a garin wato ne da su nufin sha'abana ana saukar kaɗan kaɗan kana a raba mala'iku masu aikata in ya sauka wato baitul izzati ya sauka kasa a lokacin ana iya samun ganuwar wasu abubuwa amma lokacin da yana can wurin Allah ba ba sai wannan shine ma'anar cewa waɗannan abubuwan da Allah ya ambata a nan nan a wurin ayan nan ba za a bar su ba cewa inna Allah lalle Allah shi kadai ya kanta da sani ilimin sa wato lokacin da kiyama za ta tashi to wannan bai hana a ce kiyama tana da alamu alamatu sa manzo Allah ya bayyana su yace wato an tana zuwa na daya wa yunzilu bai wato sanin lokacin kiyama da saukar da ruwa wato kimanin sa da lokacinsa kafin ya zo duniya na mai sani sai Allah. Wa ya'lamu ma fi arham kamun wato a yi ciki da yaro da menene ba mai sani. Amma Allah ya san yarinya ko na da ko yaro tun an haife su ya san za su haifi za su haifi mai da ne kuma da gaba za su haifi nawa da menene duk dai an san su an kaya su. Wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri nafsun ma za ta gada. kuma ba wani mutum da zai san abin da zai faru a kan shi gobe.
Kama tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma ba wani mutum da zai san zai mutu a ina ne. Azalla sallallahu alaihi wa sallam yake sai kaga dan adam yana zaune ko inda aka kaddara zai je mutu shi nan sai a bayyana a saka zuciyarsa wata bukata ba za mu tafi a kan sai sai lokaci kuma sai sai sai mutu a kan. إن الله إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير بريدة وأنه عبد الله بن بريدة يأتي بريدة بابنسا يجي مثل شيء من الله صلى الله عليه وسلم يأتي شكو ينادي خمس لا يعلمون لا يعلمهن إلا الله أبو بلادي يرضى من سنة شيء الله لدى الله يتقدم سنة علم الساعة هذه القيامة kuma Allah ke banta da cewa kowace ƙasa kowane wuri yawan ruwan da zai samu kuma a lokacin da abin da aka kaddara musu na ruwa ba mai jin sai Allah sannan kuma Allah ubangiji ya san abubuwan da cikunan mata suke mahaifar mata suke kulla wato idan lokacin su yayi san wato ba su shi ba ya san abin da wannan zai samu da wannan zai samu kuma wannan zai haifa da abin da za a haifa sannan kuma ba mutumin da ya san menene zai yi gobe ko kuma zai same shi gobe Allah ko ya sani haka nan kuma ba zai da ta san inda za ta mutu Allah ko ya san mutumin nan na halice shi ranar kaza da abu kaza kuma zai rayu imanin kaza zai amfani da abinci da sha da tufafi da duk harkoki da zai yi su kaza da kaza da kaza kuma zai mutu ranar kaza a wuri kaza a lokaci kaza to wannan Allah kadai ya ke fanta da saninsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ma wannan sahabi bayani inna Allah alimu khabir lalle Allah ubangiji masani ne masani ne na komai da komai kuma masan shi ne wato wanda shi ne ya san abubuwan nan inda suke zahirinsu da da batininsu a cikin hadisin abdullahi bin umar shi kuma yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ya sallallahu alaihi wa sallam yake mafatihul ghaibi khamsu mabudan gaibi su guda biyar ne mabudan su la ya'lamuhunna illa Allah ba mai sani sai Allah sai ya ambata wa'annan abubuwa da aka zana a nan wato tashi kiyama da saukar ruwa da kuma sanin abin da shi kuna na na mata suke kunsa ko kuma haifarsu suna kunsa da kuma abin da gobe zai samu mutum da kuma abin da wato inda mutum zai mutu wato ba za a sani ba sai dai Allah ubangiji shine masanin wannan haka nan Abdullahi bin Salama ya ce qala Abdullahi wato Abdullahi bin Mas'ud التي أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس أما يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وكتن قدروا لدك بند ودنم جدابيا wanda aka ambata yanzu mun karanta kusan nan Allah ubangiji bai nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da yasu ba haka nan kuma wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama wato Abu Hurairah da shi yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune cikin jama'a sai wani mutum ya zo zauna kusa da shi yace ya Muhammadu ina tambayar ka amma ina tambayar ka menene imani kana ce imani imani menene imani كما قال sallallahu alaihi wa sallam yake mata imani shi ne da yarda ka gaskata a ranka dan cikin zuciyarka cewa Allah shi ne mahalicci shi ne ubangiji shi ne abin bautawa kuma da imani cewa mala'iku suna nan kuma da imani da cewa manzanni da annaba suna nan sannan kuma ka gaskata cewa za ka sadu da shi bayan ka mutu sannan kuma ka yi imani da cewa duk halitta za su tashi bayan mutuwarsu to sai mutumin nan yake ya manzon Allah mai ne musulunci sai a musulunci sai ka bauta wa Allah ka ka hada shi da wanki ibadarka ka sai da sallah ka ba da zakar dukiyar da Allah ya baka kuma ka yi azumi yadda to me ihsani da ake faɗa yace ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana hasiyaninsa idan ka kasance ba ka gani shi ma ka kudure cewa shi yana ganin ka yace to sai manzo Allah ka ga min yaushe ne kiyama za ta tashi idan wanda ka tambaya bai san wani abu game da ita fiye da wanda wanda aka tambaya bai ji wanda ya tambaye shi game da ita kiyama din nan da wani abu ba yake to ka ga min alamunta ko kuma shi annabi ne ke maka bari in bayyana maka alamunta alamunta idan ka gani baiwa ta haifi uwar gijinta ko ubangijinta ma'ana za a samu wato bayi mata za su yaɗu su yi yawa su haifan ma mazajensu waɗanda su ƴaƴa ne ba bayi ba sai mace wato sai yarinya tana ajiye raini kan uwarta wanda ta haife ta saboda ita baiwa ne haka nan ta namiji wanda ta haifa shi ma yana ganin da wani an sani da amatu rabbata idan baiwa ta haifi uwargiyin ta ko kuma uwargiyin ta fa za ka min asrafiha idan kuma ka ga kauyawa wanda ko na kalma ba su da shi wa'anda suna jeje su nan tare da dabbobin su ko tufafin kirki ba su da shi sun shiga birane sun gina dogayen gina gine-gine sun zama su ne wato manyan mutane har lamarin ya ba shi da hannunsu wannan ma ita alama ce ɗaya wadda kiyama za ta tashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana ma wato ikmanin da da lawa yana cewa wa idza kana al-fuqatu al-uratu ru'usul nasi idan waɗannan al'ufa waɗanda suna tafiya ba ta kalma al'ufa ko tufa ba su da shi sun zama shugabanni sun hau kan mutane ba ta kamin a shawafiya wannan yana da yana daga cikin sharuɗanta fi hamsin cikin guda biyar abubuwa guda biyar waɗanda ba ban sanya shi da Allah sai karanta masa ayana inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yunzilu ghaiba ya'lamu ma fil arham zuwa ƙarshen wannan aya har wa yau dai shi sayyidina abun nan sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a cikin wata majalisa sai ibrahim ya zo maka sai zauna sai aji hannayen shi akan wato kafafun annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake masa ya manzo ya ce masa ya rasulullah ka bani labarin islam yace musulunci الإسلام المسلم وجهه لله عز وجل مسلم شيء ميك ويا يا الله تبارك وتعالى kuma ka ba da shaidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai yace maka idan nayi wannan na zama musulmi yace idan ne ka zama musulmi yace to idan fa'al to zalika faqad islam qala ya rasulullah tisni mal iman ka ga min menene imani yace iman an tu'mina billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa tu'mina bil maut wa bil hayati ba'da al maut wa tu'mina bil janna wan nar wa ta zala mata suka je matsalin iman ka kudu ne ka tabbatar a zuciyarka ka yarda cewa akwai Allah akwai ranar kiyama akwai mala'iku akwai littattafan da Allah ya saukar akwai annabawan da ya aiko kuma kai imani cewa mutuwa da gare shi ne wato mutarwa da gare shi ne rayarwa da gare shi ne kuma ka san cewa wato tashi bayan mutuwa mara da gare shi ne kai imani da aljanna akwai ta wuta akwai ta kai imani da cewa za a tsaye da mutane a yi musu hisabi ka yarda kuma ana auna ayyukan mutane suka yi kuma kai imani da kaddara duk abin da yana faruwa duk Allah ya kaddara shi ba wani abu wanda zai tsira haka tsiran shi kan a'a Allah ne ya ya kaddara shi na aikata lokacin shi ya ya zo zai bayyana shi wato alheri da sharri duka daga Allah ne ya ce mata ya manzon Allah in nayi haka nayi imani to waɗannan riwayoyi duka ba su ne riwayar musulun wanda ya kawo ta daga sayyidina Umar ibn Khattab ba saboda kuma maganar ya sha bamban wato shi sai na Umar bin Khattab yace wata rana muna zaune ne sai ga wani mutum mutumin kauye ya zo ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Muhammad ya mu musulunci wato ya zauna ya yace ko na da kafa ko ya aje hannayen ya kan kafa kun annabi sai kan yace ya Muhammad kabari da bari musulunci menene shi ya ga masa musulunci zai ta yi ta ce a sallar la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan kuma ka sai da sallah azumi zakka haji sannan dai abubuwan da ya zana masa sai ka menene imani imani ka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da da annabawansa da manzanninsa da kaddara wato alheri da shirka kuma ranar ƙarshe misali sai ka ta menene misali ita misali ka bauta wa Allah kamar yadda kana ganin shi ko da shi ba ka ganin shi to shi yana ganin ka sai ce to bari in gaya to yace ma yaushe ne kiyama yace wanda aka tambaya ba bai bai san wani abu game da ita fiye da wanda ya tambaye shi ya tambaye shi ba yace to amma bari in gaya maka alamun ta alamun ta ne lokacin da kana gani wato an yawaita wato kwarakwarai aka fara suka fara haihuwa sun haifi wa iyayensu wato sun haifi sun mallaki iyayensu da maza da mata da sauransu da wannan ɗaya kuma lokacin da za ka ga mutanen nan waɗanda waɗanda suna nan a duniya ba san da su ba ba su da wata kima tafiya ta kalma ma ba su da shi tufafin kirki ma ba su da shi ginin kirki ma ba su da shi su zo su yi birni su gina manyan manyan gidaje su ka da wato su zama su ne su da wani mutane in wannan ya faru shi ma ɗaya daga cikin alamomi wato kiyama kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba mutane to saboda haka mun ce tashin kiyama ba su babu ba wani zai sani a sai Allah amma alamun akwai alamun da annabi ya zana su da yawa cikin waɗanda mun faɗa da dai sauran ma suna da yawa ga shi halin da muke ciki kan an faɗa an gama hanya alama bayan alama su ya juzo wane ne ya san cewa yanzu mutanen China ba ya san cewa za su yaɗu a duniya har ma cikin gidan kan ka duba za ka lissafa kayayyakin da sun sana'antar ba za ka ce na yabu saboda yawa haka haka kuma abubuwa da dama wato daga ƙarshe maza Allah ya nuna cewa su ya ji wa wani ko ba mu ce su ne mutanen China ba to wata wata al'umma ce kusa da su wanda za ta so ta shiga duniya ba da barna ba a da suka sani kan su kiyama za ta tashi a wanda amma kafin su waɗannan su bayyana kafin su bayyana a dujjan zai fita zai yi mahadi zai fita a yi yaƙe yaƙe a yi tsunu tsunu mahadi kuma bayyanarsa da ta mata biyu akan wato samun daula na Isra'il. To Isra'il da gashi da alama ana ganin ne tafiyan hawaiya amma da alama suna so tabbatar da kansu. Tun da kaga wasu kasashen larabawa ma sun fara amincewa an fara a can ana kulla wato abubuwa kasa kasa a koye an fito fili ana ce wannan delegation sun je can wancan delegation sun je sun je can abun a ya fito fili saboda haka dai in in dai mun duba wayannan duk suna daga cikin alamun da shi manzon mu sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana su